والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna 28 aka yake 28 ga watan al-muharram a hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1445 muna kuma 15 ga watan 8 shekara ta 2023 Allah kaddara mana zama a masallacin kofar arewa a garin Gumel a ci gaba da karanta littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari yau za mu karanta babin da Imam al-Bukhari ke cewa idza dakhala walam yasta'zin a bayan tsallaken sati ɗaya kenan da muka yi wancan a dalilin ruwa yan kwamiti sun ce kusan duk inda za a zauna a waje lema kamar ta yi yawa su akwai yiwuwar da za su zauna a wajen su samu ɗan damuwa wanda ya samu kaɗan ke karatu wancan sati ɗaya muna fata allah ba mu ladan niyya da tarayya a cikin ayyukan alkhairi hadisin da za a tashi shine mai lamba ta dubu ɗaya da tamanin da ɗaya wannan babu lambar babi masu lambar babi sai su kiyaye lamba ta 300 ko shafi na 395 imam al-bukhari ya ce haddathana abu asim wa afhamani ba'dahu anhu abu hafs ibn ali qala ibn jurayj akhbarana qala akhbarani amr ibn abi sufyan أن عمر ابن عبد الله ابن صفوان أخبره وأنا أمر ابن عبد الله ابن صفوان أخبره أن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان ابن أمية بعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وبغابيثة قال أبو عاصم shi wani hadisin ana riwaya shi ne ta hanyar kaladata ibn hanbal da kalada da safwan ibn umayya dukkanin su sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun ce ƴaƴa ne ƴan uwa guda biyu ma'ana uwa ɗaya ce ta hada su in an ce ƴan uwa wanda uwa ɗaya ta hada su ko so uwarsu ɗaya ɗayan kuma sai ya zamanto kamar bara ne na ɗayan shi safwan yana da yalwa da wadata da yalwar arziki Allah ya hore mashi kalada yana da karancin wadata sai ya zamanto to gidansu ɗaya mahaifiyarsu ɗaya amma ɗayan yana hidima ga ɗaya kuma safwan shi ne ya fara musulunta kalada shi ne biyo bayansa a wajen musulunta to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taho fathu makka ya ci garin makka da yaƙi to safwan ibn umayya sai ya yi aike zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta anna safwan ibn umayya ba'athahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam fil fath lokacin da aka yi fatahu makka to lokacin da zai tura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tsarabar abinci sai ya aika masa bilabani a wannan riwayar nono ko madara ita ce abin da ya tura mashi riwayar wata kuma biliba'in ita ce farkon nono da ake tatsa idan akuya ta haihu daka shi ko amma idan an soya shi shi ne yake kira shi dakashi amma dai mun ba shi sunan dakashi ne don a fi saurin fahimtarsa shi ne nonon da ya fi kowanne daraja a cikin nonukan duniya a jikin mace shi ya fi kowanne daraja a jikin dabba shi ya fi kowanne daraja ya sa malamai suka ce na ɗan adam ɗin ko da an yi rikici tsakanin uwa da uba sun yi baran-baran uwar ba za ta shayar da ɗan ba suka ce ɗan yana da haƙƙi ya shanye wannan nonon mai yalo haƙƙinsa ne nonon babu yarjejeniyar uwa babu yarjejeniyar uba kenan har sai nononta ya koma fari to anan ne kuma ya ce to an daina yayi amma wannan mai yalan to yaron haƙƙinsa ne shi sai ya shanye da an sai da yaron da ya misin wannan to zai wahala kaga komai na sanar rayuwa ɗari bisa ɗari ya tafi masa daidai akwai sinadarai da Allah ya san me ya zuba a cikin su to da zai tura wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin abincin liyafa ko abincin tarba sai tura masa in a wani riwaya ne bila bane da nono ko madara bili ba'in da dakash wa jidayatin ana ya rubuta jidaya ana karanta jidaya ana karantawa jadaya jadaya aka ce ita ce yar karamar barewa barewa dangin akuya ce ko to to yar karamar daurewa da bata haura wata shida ba ita aka samu aka gyara aka bankara aka gasa alamar liyafar liyafa ce yanzu da kai bako ka yanka mai barewa to wannan bakon ya isa nan da ka yanka mutum barewa gare ka yanka mai rago wanda ya fi tsada ya fi daraja yar karamar barewa yanzu ba maki ga za su maka dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku amma ka ga tsatar ragon da aka sai aka ce ɗari uku duk garin ne an ba da labarin sa alayya kai ai ragon ɗari uku yanka to da zai tura manzo Allah ana nuna a nuna maka cewa hatta alfarmar abinci tana kallon wa za a sauka da ita kuma shi ba a kallon almubazzaranci darajar ake kallo ta za a kalla da haka idan kana da wani mutum mai kima mai daraja mai alfarma in ka kashe masa gyaran kuɗaɗe cewa babu asara darajarsa ce take nuna abin da za a yi wani kuma aka fito aka dan samu kwano aka duba wata alalata naira hamsin ko sittin aka hada da dan fiya wuta guda ya kaba kai da nasa ka amma fa na gode Allah ya saka da alkhairi ta yi daidai da matsayin sa kenan wani kuma yanzu ka zo duk ina ka je ka siyo abinci a langana sai ka ba ya ga kawai kare na hikawu lakanta shi ya ga an yi gara faranti kaya kala kala da wanda ya sani da wanda bai sani ba to haka ya kamata to shi ma aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka bilabani wa zidayati wa baghabis daghabis suka ce jam'i ne na daghabus na yi ta ƙoƙarin menene ya yi daidai da shi a hausance wallahu ta'ala na kasa ganewa watakil ka iya cewa ya yi kama da kauci matsalar kauci ba ya yin ɗaya ya yi kama da 'ya'yan yaɗiya inda ake cewa ɗan bakuwa ko to matsalar ɗan bakuwa ban sani bayan yin tsami ina da suka ci ɗan bakuwa baya tsami to shi sun ce yana yin tsami abu ne mai kama da gurji ko kankana faɗin ganyensa bai fi faɗin ganyen ɗan yatsa ba haka suka ce in ya samu ganye bai faɗin ganyen ɗan yatsa ba to abin da bai faɗin ganyen ɗan yatsa ba fi kama da yaɗiya so yaɗiya ita kuma ɗanta baya tsami so idan aka ciru kuma wani ƴaƴan tsinkarsa ake ganye ne yake fitowa sai ya yi ƴaƴa idan ƴaƴan suka cira a gurin balarabe to kuma soya shi ake da mai in aka so shi kuma sai a masa romo baya cikin abincin ba waje ko bai ta kowace kabila da irin nata abincin to shi kamar ƴaƴan yaɗiya yake fitowa amma na ɗan tsami tsami haka a baki balarabe kuma soya shi yake sai ya masa romo bayan ya soya a masa miya a masa romo wata kila rika sawa haka ana gutsira ko abincin inyamurai da wani haka akwai abincin da haka kamar ƴaƴan ganyayyaki ne ko ƴaƴa ne haka za ka gansu zaƙo-zaƙo kamar ƴaƴan tattasai ko ƴaƴan barkono haka za ga kuma ana gutsurar su ana cin su akwai da za ga kamar goba kuma an dafa shi kuma ana cin sa haka to shi ma irin sa ne sai aka soya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda uku kenan ga nono ga bankarariyar barewa ga kuma ƴaƴan ganye an soya su an musu romo kusan balance diet aka hada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ganye ga madara ga nama haka aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أبو عاصم أبو عاصم ده yake bayyana Abdulghabir din sai yace yani albaqal albaqal kuma shine da abin da yake dangin kamar su gurji su kankana wanda da yake yado a ƙasa duk yana shigowa cikin su to amma dai sharadin ganyen sa bai fi ganyen yadiya ba kuma dan sa yana tsamu tsami wasu kuma sun ce in aka samu shammam aka shuka shi to akwai wani da da yake fitowa a giddin ita ita ce ta shammam inda duk ta fara to a gindan akwai dan da yake tsurowa to irin wannan da ake tsinkewa hina ake samun da zabir a jikin shi wa taba shan shamman kuma na shamman kai ba san shi ba malofa to shi shamman ya fi kama da malo kawai dai tsabar kanshi ne Allah madaukakin sarki ya mashi ana ajje ɗaya a nan a masallacin ana sa mai wuka duka masallacin ya haɗe da kanshi in dai ya yadda ake so ya yi jan ya rika kana yanka ɗai to dukkan masallacin sai ya haɗe da ƙanshi to sun ce a jikin in ya hudo yadda aka sa wake ya fito ba ana samun ƙudiji ya fito a gindin waken ba to shi ma kamar ƙudiji ne na shamban to in ya fito ya tsintsinke wannan ƙudijin nasa sai a soya shi sai a tada wannan abinci Allah ya samu dace sai ake duba ganye masu kyau masu amfani akwai lafiya a cikin taimakarsu Allah ya samu dace yadda to albaqar wa nabi sallallahu alaihi wa sallama bi a'la alwadi lokacin da shi kala da yazo yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan tudin jigawa walam usallim walam asta'zi muhalli shahid na hadisi yace da nazo ban yi sallama ba ban nemi iso ba tunda dama sabon musulunta ne abin da yake kwatanta maka sabon musulunta ne bayan an yi fatahu baka an kare manzon Allah ya wuce yakin Hunayn a yakin Hunayn da aka je ai an jarrabu musulmi lokacin da suka yi alfahari da yawan su Allah ya kaddara ya nuna musu cewa ba yawa bane yake bada nasara ikon Allah ne da yadda sa take bada nasara da ya ga an baza taron musulmi sai ya ce al-yawma batala sihiru a yau dai sihiri ya kare kaga yi tunaninsa duk abin da manzon Allah ya yi a baya da musulmi suka yi a baya wani tsafi ne suka yi da sihiri to yau ce an karya sihirin nasu sai da dan uwansa ya kwabe ya ce amma Allah wadaran wannan kalmar da ta fito daga bakinka wannan kuma babu maki duk wanda yake sabon musulunta ne sai ya higo musulunci ake masa tarbiyar musulunci tun daga ma sun ce a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama idan Allah na za ta anwaɗin kama lahun za ta anwaɗin mu ma yasta ba mana inuwar da zamu ke itace da zamu ke neman albarka a jikinta kamar yadda mu su ma waɗannan mutanen suke neman albarka a jikin bishiya kuma ga su tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ce Allahu akbar innaha sunan Allah mai gaskiya Allah ya girma wannan dai ita ce abin da aka faɗa abin da 'yan gabanku suka yi kuma sai kun yi yadda yahudawa suka ce wa annabi musa ija allah na ilahan kama lahum aliha nema mana abun bauta kame da suke da abun bauta ashe wannan neman albarka a cikin abin da allah bai sanya albarka a cikin shi ba bai kuma umarni a nema ba to wannan abin bauta ne da shirka amma manzo allah ya musu uzuri saboda sabbin musulunta ne shi ma na an masa uzuri saboda bai ma san wani irin lafazi ake faɗa a cikin addinin musulunci ba kuma tsakanin fatahu baka da yakin hunain duka yan kwanaki ne kawai manzo Allah ƙara hiri yayi ya karba aran wasu makamai da aran dawakai da aran garkuwa aka wuce zuwa yakin hunain to kaga wanda yake sabo anan in yayi wata kalma take bako anan babu abun mamaki to daga cikin bakuntar musuluncin sa sai ce walam usallim walam asta'adu ban yi sallama ba ban nemi info ba kawai danno kai ne abinci aka aiko ne ka kawai ku bani guri in wuce kawai ya shigo kuma Imam Bukhari ya ce idan mutum ya shigo bai sallama ba ya za a masa sai muka samu hadisi ya faru gaban manzon Allah walam usallim walam asta'bi fa qala sai manzon Allah ya ce irji fita kuma fa qul assalamu alaikum in ka koma ka fara cewa assalamu alaikum idan aka ce wa alaikumus salam sai kuma ka ce a adkhulu in shigo wazalika ba'da ma aslama safwan wannan hadisin da wannan waƙi a ta faru ne a bayan shi musulunta safwan ibn umayya da ko musuluntar hi kalada a bayan safwan ibn umayya shi safwan daga cikin wanda suka jinkirta musulunta su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abincin ya bada ne a bayan musulunta ba kafin musulunta sa zuwa ga manzon Allah ko a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ladabin kai ma ko danka ne ko matarka ce ko wani da yake gadara in ya shigo ba sallama a gaya masa ba da koma iyo mana sallama sun ce duk wanda yake ganin ya isa in ya shigo gurin da ya dace ya sallama bai sallama ba akan ji wani nau'i na haushi da damuwa a rai saboda a kore wannan haushin da damuwa sai a masa umarni fita i sallama dan a kore wannan damuwa sai ya zama to zaman da zai a wannan gurin babu damuwa amma na ji haushin ka baka min sallama ba to watakil iya zaman da zamu yi da kai fa wannan haushin yana cikin raina to a kore wannan haushin sai awa mutum umarni fita isallama nemi izini sai ka dawo shikenan sai a zauna da wankakkiyar zuciya kana jin dadi ina jin dadi Allah ba mu ikon kwatantawa qala amr wa akhbarani umayyah ibn safwan bi hadha an kaldata ko kaladata safwan ya sake bada labari ga amr an kaladata walam yaqul sami'tuhu min kalada amma bai ambaci cewa sami'tu kaladata yaqulu ba a cikin isnadin da bai ambaci sami'tu ba حدثنا إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا سفيان ابن حمزة قال حدثني كثير ابن زيد عن وليد ابن رياح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا أدخل البصر فلا إذن له دون يميقو إذنش تبين إذن in mutum ya fara danno muku ya shigo ya gadin halin da kuke ciki to idan ba ku ba alfarmar zama da shigowa ba kuka kore shi wannan babu laifi lalle kam ana da buƙatar mutum ya yi sallama ya nemi izini kafin ya sa idansa a inda zai sa Allah madaukakin sarki bai ikon kwatantawa babu idza qala adkhul wa lam yusallim idan kuma wanda ya nemi izini kuma bai sallama ba fa wannan shi ba sallama ba neman izini wannan kuma ya nemi izini amma bai sallama ba in shigo amma bai sallama ba kamar ta bahaushe da yake cewa gafara dai so idan mutum ya ce muku gafara dai ko izini yake nema ko amma akwai sallama a cikinta masu gidan nan kaga kiran suna za a muku kenan ko to idan mutum ya irin wannan ana ba shi damar ya shigo sallama sai da neman izini ko shi ba akwai gyara a cikin batun shi sai ta haddasa Muhammad ibn Salam قال أخبرنا مخلد ابن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول إذا قال أأدخل in mai sallama ko idan mai shigowa ya ce muku in shigo walam yusallim amma bai yi sallama ba faƙul la ce a'a in shigo sai ka ce mashi a'a ne ne wa ne ka ce na sani to in shigo sai a'a in dai mutum sai ya baka in shigo sai masa a'a hatta ya ce bil miftahi har sai ya koma ya dauko makullin ai in dai bai dauko mabudi ba to kar a bashi damar ya shigo in shigo a ce masa a'a qultu wanda Abu Hurairah yake ba wa labarin aba kenan sai yake ce mashi assalam sallama ita ce mabudin qala na'am sai ce kwarai da gaske da haka idan mutum zai nemi izinin shiga ba a bashi har sai idan yayi sallama wanda ita ce tarbiyar musulunci sallama sannan ka nemi izini qala wa akhbarana jarirun an mansurin ar-rabi'i ibn hirashin قال حدثني رجل من بني عامر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألج شي وانا حديث أنا رواية شلية لقريبعي ابن حراشي mai sharhin littafi yake cewa mukhadram ne yana daga cikin mutanen da sun yi ramani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah bai masa alfarmar haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna ke kiransu mukhadramun zamanin shi ya kai zamani kuma tun manzon Allah na rayan ya musulunta amma uzuri cikin uzurrurruka bai ba shi damar ya je sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar a yanzu ne muna da alaka da malamai da yawa ta nesa muna jin su muna ganin su muna fa'idantuwa da karatuttukan su wataƙil muna ganin su ma a wasu abu mu gan su a facebook mu gan su ido da ido a tv amma mu'amala ta gaba da gaba ba ta faru ba kaga duk da mun fi su wasa'il amma kuma duk da haka bai ma mu damar mu zo ba da saukin tafiye tafiye to kaga kenan min babu aula su ma a zamanin su a samu mutanen da suka yi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haduwa da shi ba to muhaddarami ne daga cikin alfarmar da Allah madaukakin sarki ya mashi ko karamashi bayan ya fahimci musulunci ya gane addinin musulunci sai ya gane a hayar tafiyar fa ba sauki aikin musulunci jajircewa ake a dagi sai gaya mutanen sai ce daga yau ya ce wallahi na daina dariya ba zan ƙara dariya ba har sai na san ina ce makomata idan wuta ce kaga ba da har abada ya ce idan kuma aljanna ce to yana da damar da zai yi dariya kuma aka ce tun daga wannan ranar bai taɓa dariya ba a taɓa ganin dariyar shi maza ke akwai matsala a cikin dariya kenan ko da matsala sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa da kun san me na sani da Allah ya nuna muku irin abin da nake gani da da hiktum qalila wala bakaitum kaseera wallahi yadda dariyar da za ku yi ba ta da yau wala bakaitum kaseera da kun yi kuka wallahi gidajen ku da daddare wallahi madadin kada kada da wake wake da gala da fati yace wallahi kuka za ku rinka yi wala bakaitum kaseera da kun yi kuka da yawa to shi wannan da ya fahimci musulunci ya fuskanci inda tafiya yake kare akwai kalubale ita na rantsa da Allah ba zan kara dariya ba kuma an ce bai rasu ba sai a shekara ta 100 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya rasu ya bar shi a duniya da kusan shekara ta 70 amma tsawon nan wannan shekara ta 70 din babu dariya a cikin ta ko da rana daya kuma duk abin da aka yi na kakata babu dariya kuma a cikin dariya har murmushi babu kagan da ake maza in ka zanta namiji to ana ake namiji wannan kaga kenan ko amarya aka kawo sai dai sai haƙuri ko a ran nan babu ɗan hutu a ce to akara muka lawo da ya ba tilawa tun da amarya ta zo idan ustaz yana izu ashirin ran da aka amarya zai wahala goma ta samu saboda ana hidimar karɓar baki Allah ya kyauta to sai dai shekara ɗari ba a ga dariyar shi ba malamai suka ce bayan an wanke shi an ɗora shi akan makara ana ɗaga makarar sai aka ga fuskar shi kamar akwai alamar murmuhi wani alamar murmuhin ba ta kauce ba har sai da aka binne shi a cikin kabarin shi wata kilke nan ishara ce ga Allah madaukakin sarki ya cika masa burin shi ba za a ga dariya ta ba har sai idan na san ina ce makoma ta to wata kil kuma yanzu mala'ikun rahama sun zo mashi an cili ransa an yi kaza wata kil horul in ana daga sun leko kariya Allah ka sa da yawa su zo kariyar mu da haka sai mai murmushi yana murmushi mutane sai suka ga alamar wannan murmushin har zuwa bunya kuma akwai alamar murmushi a fuskarsa Allah madaukakin sarki ka sa mu cika da imani Allah ka sa ran da zamu bar duniya ta fi kowace rana albarka da alkhairi da kwanciyar hankali da hutu a gare ni to shi yake riwayar hadisin sai yake cewa haddathani rajulun min bani amir wani mutum cikin banu amir yana magana kenan sahabi da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai ambaci sunan shi ba tunda dama asalin shi kadan ya rage shi kansa ya zama to sahabi din sai yake cewa to wannan mutumin jaa ila annabi sallallahu alaihi wasallam tunda yace maka jaa ila annabi akwai magana ta luku yake na tsakanin shi da manzon Allah to tabbas sahabi ne fa qala wannan mutumin zai yace a aliju in shigo fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam lil jariya da ya faɗi wannan magana ɗin sai manzan Allah ya ce da wata ku yangashi ukhruji fa quli lahu qul assalamu alaikum a adkhul da yayi wannan sallamar ko da bai sallama ba ce in ce in shigo sai manzan Allah ya ce da wata baiwar shi wasu na ce mata sunan tarawza sai ya ce fita ki ce masa ya ce assalamu alaikum idan an amsa kuma sai ya tambaya a adkhulu in shigo فإنه لم يحسن الاستئذان استئذان yace bai kyautata neman izini ba ba haka ake ba kawai ka zo ka ce ka shigo to kai waye za ka shigo amma ka yi sallama a amsa maka sai ka nemi izini in shigo in an ce ka shigo sai ka shigo qala shi wannan mutumin sai yake ba da labari fa sami'tuha qabla an takhruja ila an takhruja ilayya jariyatu sai na ji wannan kalmomin na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kafin ita wannan koyangar ta fito ta bani labari sai na ji abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa to kuma zai jira an zo a gaya masa tun da dai abin da ake so a faɗa ya zo kunnan shi shi kenan kawai sai ce assalamu alaikum shi kenan ya zo da gyara wanda ke nuna maka saukin halin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da wani ne to da ma zuwa ne in musulunta ba shi kenan ba ku je ku yi ku kadai wani haka zai dauka in ya zo musulunta fa kamar alfarma yake ganin ya maka amma da aka masa gyaran tare da cewa sabon musulunta ne yanzu zai shiga musulunci ko yake buƙatar ƙarin bayani akan musulunci amma ya karɓi ladabi cikin ladubban addinin musulunci aka ce bai kyautata ba ba haka ake ba fita ki ce mashi ya ce assalamu alaikum in an ansa sannan ya tambaya in shigo yana ji bai bari a shigo ba sai ya ce mata ya ce assalamu alaikum a adkhulu in shigo faƙala manzan Allah ce mashi wa alaika uduku mana manzan Allah ya amsa masa wa alaika salam wa rahmatullahi wa barakatuhu uduku yanzu shigo ƙala shi wannan mutumin sai ce fa da khaltu sai na shiga inda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa qultu nace da annabi tsira da amshi tabbata a gare shi bi ayi shay'in ji'ita da da me ka zo menene manzancin naka da mai Allah maɗaukakin sarki ya turo ka da shi kaga wanda yake nuna maka har yanzu shi ma bako ne a musulunci yanzu jawabin musuluncin yake nema amma wannan labahi ya zauna a musulunci bai sa ba bar ya zauna akan kuskure wannan yasa malamai suke ganin cewa akwai inda ake mujamala akwai inda ba a mujamala duk inda yake da buƙatar gyara a ga mutun gyara a ciki mutum yana shigowa kawai ya muku irin abin da suke tun a gidansu na arnanci in yago babu laifi a ce a kyale a hankali zai kuwa ce masa a yanzu nan mu a musulunci ba haka ake ba in an zo ci ake assalamu alaikum shi shi kuma kare ya girman kai sai karɓa ce a wallahi ban sani ba na ɗauka duk da mu da ku ɗaya ne a ce a ina biyu ne sai assalamu alaikum haka ake faɗi a hankali a hankali ake koya mutum kuma dama duk addinin musulunci haka ake koya kar ka yi kul bi yaminik sammi laha wa kul bi yaminik wa kul mimma yaminika an zo cin abinci ambaci Allah sai bismillah ci da hannunka na dama ci gabanka yanzu ya koyi darussa uku a cikin hadisi guda daya kuma wannan faɗan amarya ne fa faɗa da hidaman dan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga dan amarya ana masa gyara amma a kasar Hausa dan kuma amarya bala'i ne ka kuskura ka aure ta bazaura da danta da take ji ko dai auren ya mutu ko kai hakuri to shi ma da aka zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinci dan amarya da yazo kawai ne tsahanin shi kuma he ga gaban manzon Allah wata ilda nama da miya ji a gaban he ke mai hannu sai manzon Allah ya rike hannu sai ya dace gaban sa sai ya gulam sai san billah fara shi bismillah ta kuma kar ka kara mana hidan a ciki wa kul bi yaminin in zaka sa hannun wata ilhan hagu yasa ya ce masa sa hannun dama wal kumli mimma yalika ci gabanka wannan koya wa yaro cin abinci gaban fa aka ce yana dora wa yaro rahin hadama in dai ka bar yaron ka yana da an zo abinci yake leko mai a gaban can ya leka ya dauko to har abada ba zai samu wadatar zuciya suna za ga suna wa ma'aikatu daga wannan ma'aikata ce ai wacan tafi albahi ke ya koma wacan tafi albahi ke ya koma ana samun kuɗi a kaza ba sa ne ba karka canza aiki amma dai mutum ya zamanto yana da wadatar zuci yana da haƙuri a inda Allah ya ajiye shi akwai mutane da ga suna kada hankalinsu ba sa iya haƙuri da inda Allah ya ajiye su wataƙila aka ce yana da alaƙa da tarbiyyarsu ta cin abinci tun suna ƙanana suna da ƙwalama suna da hangen abin hannun wani wani yaron ko riga ka sa yake jin bakin ciki hi bai sa babansa bai saya masa in Allah da wani yaron saboda mugu da ya kokari ya samu reza sai ya samu ko za ku yi ga gida haya dika rigar ka a cikin kusa in ka tsaya kya ta yage haya dariya a dai ta yage to tun yana yaro ake kara masa saboda haka manzo Allah bai ga cewa dan amarya bane bai ga cewa lallabin ba uwar ake ba haka aka koya masa ladabi da haka yanzu kai mata haka in ta zo da agola yi masa irin tarbiyar gidanka ko dai a bar ya tahi da tarbiyar gidansa ko kuma ya koma ya tahi da tarbiyar gidansu shine gaskiyar magana ita ma amarya in ta zo a koya mata ran da ta zo ran na ake koya mata addini yasa aka ce ayi addu'a a roki alkhairinta ayi sallah raka'a biyu tare da ita kafin wasu abu ya gudana a gaya mata cewa duk abin da za mu muna neman albarkar Allah madaukakin sarki za mu tsaru ne rayu ne akan tsarin abin da manzon Allah ya karanta dan ne ta ayi wannan muna kuma neman agaji da sallah wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ƙarshen ku shi uku a kawo maka amarya ba dusko aka yi ba ba zamari aka yi ba ba kwana aka yi ba ana shaye-shaye da zuke-zuke a a mekewa aka yi sallah a wannan daren aka yi haƙuri wanda yake nuna shanin aka yi sa insha Allah mai haƙuri ne mai tarbiyya ne a wannan in aka yi sallah babu laifi a dan tattauna a dan yi zance a ce amma fa an sha gajiya an yi kaza duk da abin da ya kowa da abin da yake nasa a dan ci abin da yake mai dan sauki ne a dan sha abubuwa masu zaki tun tana jin zafi ta nannade kanta take ajiyewa a hankali Allah madaukakin sarki ya samu dadi na'am wanda ba su yi ba Allah ya ba su na'am na'am wasu da fa sun so miƙi a haka ko na'am kowa kudin sai kai na'am rakar da kai ka kama suna kenan ya ce bi aisha in ji ita da me aka turo ka faƙala sai maza Allah ce lam atikum illa bi khairi ya ce ban zo da komai ba sai alkhairi duk abin da ka ji na faɗa na gaya muku na karantar to alkhairi da aka duk wani abu da ka ji a cikin musulunci an ce ma ka yi alkhairi ne in an ce ma ka bari to sharri ne aka ɗauke maka ko cutuwa ko lalacewa aka ce karkai duk abin da ka ga musulunci ya ce ma karkai akwai cutuwa a cikin shi ko ta duniya ko ta lahira in an ce ma kai to in Allah da har a jikinka sai ka ji lafiya waɗannan saloli guda biyar da muke yin su duk wanda yake yanzu tun daga samartakarsa har tsufan shi in Allah ya da a jikinsa sai sun masa maganin abin da bai tsammani yasa Allah ya katar da wasu arnan yadda suke fama da cututtuka wasu musulmin ba sa fata ba fama da irin waɗannan cututtuka wata kila ga da tura suke da kiyayewa akan cin abinci a ci wannan kar a ci wannan da exercise da waye amma ka gaba tura dan shekara 40 sai ga wallahi duk kamar masallaci ne ya girma kowa shekara 40 kawai amma ya ga in ka samu datti da dan shekara 70 ya ga ya tako maka tun daga ko kira mai zo kuma da hira kuma ya sake taka kafa sakalon sa kafa cike kokon kokon kokon kuma kuma gida lafiya kada kuma wannan ya ratsa ma magara ba sai ba har ya aiki a gonarsa ta bakin gari kafin ya shiga gida da daddare so wannan sallar da kake kallo tana da tasiri hatta a cikin lafiyar mu wannan azumin yana da tasiri jiya nufin wani malami yana jawabi yake cewa tura suna mamakin afirka afirka ne kawai addinin sai yake cewa su yi abu kuma su yi abin kuma ba su da mafita kuma su ci gaba dai sai ba da misali da azumi ya ce afirka ne kawai za ka zo a cewa mutum ya yi azumi sai ya ɗauki azumi tun daga asubahi har dare in dare ya gaba da abin buɗe baki inda zai zagaya ɗan majalisa ɗan samu faro-faro da ɗan dabino da ɗan kunu ya sha haka zai sha idan asuba ta bai samu abinci ba hutawa ke yace dorawa yake wani ya jira kwana uku haka yake yace banda afirka babu inda ake wani ko musulmi ka samu a kasashen turawa haka ba haka suke azumin su wanda suke masu da aure kowa za ga otal suke ratsa lokacin ruwa su yi odar abinci a kawo kaza a kawo kaza a kawo kaza in ka je kasashen larabawa ga hinan a yi ta kawo kaji da wane ne a cika gaba tsibi amma afirka hinda zai hara na 45 degree kuma yana gona yana aiki magariba ta yi bai samu ruwa mai sanyi bai sha ya dan samu kunu da kuma gobe ya yi dore kuma ya wuce wani yake ta to yake ta yana kallon kamar shi ne fasanadiyar wannan rikicin da ake so a hada tsakanin Nijar da Najeriya saboda duk duniya an yi ittifaki babu inda ake da zuriya kuma ake da garanti zuriya ba za ta mutu ba sai arocin Najeriya da kuma cikin Nijar turawa sun auna birth rate na kasashen turawa da yawa baya wuce 2 to 3 wasu kasashen 1 to 2 iya abinda mutum zai iya haifa a duniya da ɗaya ne ko yaya biyu wasu kuma masu kokari su ne 2 to 3 kuma turawa suna cewa duk ƙasar da birth rate ɗinta bai kai daga 3 to above ba to wannan al'ummar suna dab da mutuwa to inda aka yi ittifaki duk duniya birth rate ɗin nasu ba mamaki ka ce 5 to above arewacin najeriya ne da cikin nijar kuma musulmi ake haifa haɗi ko masu rikon musulunci kuma ko kaki ko kaso ka zagaye duk inda za ka yi a duniya musulunci irin na manzan Allah wallahi na aure cin Najeriya da cikin Nijar har kasashen larabar ba wacce da dauki a zuwa ka je kasashen larabar ka yi mamaki karatun fatiha wallahi ba su iya ba kasashen laraba ma wallahi ba su iya karatun fatiha ba na taba gani irin challenge din da suke jami'a aka shiga ina jina ta faɗa a cikin ɗaya daga cikin karatuttuka aka zagaya makarantar wacce ce suratul masaj ni dai har aka kare zagaye ban ji wanda yace ba ga suratul masaj ko balarabawa ne ɗayan larabawa na san wanda ya buɗe qur'ani zai saci ansa ya ta zagaya bai samu surar da zai saci ansa ba ita dama ji qur'an wannan surar da aka tabbata ba qur'ani take ba da na daura kenan ko kuma la dan balarabiya ne an tambaye wa misali qarhe izazul izazul zilatil ardu zilzalaha aka ta akmilu sura ya ta buɗe ƙur'ani ina izazun take wallahi bai gano ta ba da ma fi ƙur'ani to Allah wannan sura ba ta cikin ƙur'ani ba fa ka ta akawa ba ƙur'anin ya buɗa ya sace ansa bai gano ina izazun take ba su ne larabawa ramu kuma zaka zo nan ka tada yara shekara goma sha bakwai sha takwas shekara ashirin ka ji ƙur'ani wallahi kamar mala'ika jibril yake koya musu tangan tangan tangan rai rai haka za ka ji ƙur'ani yasa in kana so ka ji ƙur'ani tsaf yadda ƙur'an la ya saukar da shi ka zo najeriya har yi yasa za ga inda ba a yi son kai ba dishi najeriya dishi kara ɗan najeriya yake na ɗaya ta dubai ɗan najeriya ne ta saudiya ɗan najeriya ne ta ina ne ɗan najeriya ne ta ina ne kuma mutum ya ganye baki ya ce maka za a yi karatun ƙur'ani da riwaya tara ko ƙira'a tara yana zaune bai san wanda za ka ja masa ba kuma ya ta ya ɗora ta gaba a canja ya yi ta ka zo Najeriya mana kuma gan su ruwan dare kowane gari da akwai kowace unguwa da akwai kuma ka tada yaro sallar asubahi sallar magariba azaba azhar la'asar magariba isha'i wani yaron batun bai kara yafi da baba yake samun masallaci sunan da manzo Allah ke magana akan su wa shabun nasha'a fi ibadati llahi ta'ala wallahi ka bu afirka ana fara musulunci ne tun mutane basu balaga ba kuma har tsufa insha Allah da za mu cika wala ta mutunna illa wa antum muslimuna so duk abin da ake hadafin wallahi tarwatsa mu Najeriya din da Niger din malamai sun yi ta yin wa'azi sun yi ta gudanarwa har shugaban kasa sun gani muna fata Allah ya tsare wannan fitina Allah mai da kaidin ya koma kansu addu'o'i da yan uwa suke akan Allah ya tsare fitina Allah ya tsare ta hali da muke ciki na kuncin rayuwa da takura mai ta addu'a Allah ya yi mana akwai kurakuranmu akwai da kurakuran shugabanninmu mu gyara namu Allah gyara mana da shugabannin namu wannan dai mutumin ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lam atikum illa bi khair manzon Allah ya ce masa ban zo da komai ba face da alkhairi a ataitukum li ta'budu Allah wahdahu la sharika lahu abinda nazo muku da shi shine ku bauta ma Allah shi kadai ba tare da kun masa kishiya ba watada'u ibadatan lata wal uzza ai watatruku kubar bautar lata da uzza gumaka kenan watasallu fil layli wan nahari khamsa salawati a dare da yini ku salloli guda biyar watasumu fis sanati shahran a shekara ku yi azumin wata guda daya watahujju hadhal baita wannan ɗakin na Allah idan shekara ta ku ziyarce shi ku yi ayyukan da Allah madaukakin sarki ya faɗa a ciki wa ta'khudhu min mali aghniya'ikum ku karba daga dukiyoyin mawadatanku wannan zaka ga har yanzu kaida ta doka duk inda musulunci ya fada tukhadhu min aghniya'ihim faturaddu ila fuqara'ihim ita zakka karba aiki matsalar da aka samu yanzu an bar masu kuɗi su bada zakka kuma warwata ne ba sa iya bada wallahi da yawa wata ungu duk wani ungu da akwai miliyoyi amma an kasance su da Allah wai alhaji kake fitar da zakka hai ke ganin ba ta sabace take da zakka sai ta abu samar da alifa dangote ya ka zanta da ana zaka hi ya manta fa da tasa yana kwanta akan miliyan 40 wani yana da miliyan 60 wani yana da miliyan 80 amma ka tabe da Allah wai yaushe ka taba yin zaka yace masa ahibi ma san wai kudin sa kai zaka ba mai kokari ne ko yazo tambaye ka nawa ne ne sabi in ka ce masa miliyan 300 da 400 da yake sai ce masha Allah masha Allah yana da miliyan 70 fa amma ana tambayar nisabi ma roka da nisabi ai wanda ya fara taro hine yake tambayar nisabi amma kana da miliyan 70 ina roka nisabi wahi abin da yake so in kace masa wahi nisabin bana miliyan 3 ne da 440 misali fa nake badawa to wahi tafiya ware miliyan 70 ita banda ita a zakka wannan miliyan 3 ita zai wa zakka a hida hikimar tambayar to har he daga baya na gano ta mutane ban suka tambaye ka nisabi ba kamar suna nufin nisabin kadai za su fidda wa zakka yasa to ne me da ka'idar ansar nisabin bana naira kaza ne amma fa in kudinka ya wuce haka duka zaka hada sai ka yi divide by 40 ka bada daya sai ga da yake fuska ba haka bai so ya ji ansa to sai ka bada ne to ita ka'idar musulunci zakka karba ake mutane ba sa bada ta da dadin rai ka tambayi duk wanda lokacin zakka ba ta da dadi Allah ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya taimaka kuma galibi idan lokacin zakkar yayi a cikin ibada ce sai Allah ya aika maka wata jarabawa a gani za ka iya ko ba za ka iya ba don yi sa musulunci ya ce a karɓa in ka kyale mutum ba kuwa zai iya bada ba ta yi sa aka ce akwai sa'i akwai hasif akwai katib akwai wane ne ofis ne guda hudu na zarka akwai da yi aikinsa kawai ya gane ya zuwa ya zama sabon mai kuɗi ya sahi a littafi ba ruwansa shi wannan mai rakod ne kawai muna da miliyoniya nawa a garin nan ita muna da guda 744 wanda aka fi da zaka a gowar ba sun wuce haka kawai ba a leƙa a kawun ne a gani amma sun wuce haka so waɗannan mutanen da Allah a ce kowa yana fidda zakka yau wannan ya fidda gobe wannan ya fidda an ɗan wawatsa dubu goma goma dubu biyar biyar wani ya sake fidda goma goma biyar biyar wani ya sake fidda wa hamsin hamsin sittin sittin saba'in saba'in sai ga kullum fa a jike kuke kullum a jike kike to shi wannan idan ya dauki record to idan lokacin zakai shi kuma hasib yana zuwa hasib shine mai calculator eh ba mai ta rage kudin al'umma ba mai lissafa kudin da za a karba mu al'umma mutane da fassara kuke wallahi Allah kyauta sayin ya zo shi bugawa zai yi nawa ne a akawun ɗinka na polaris nawa ne a na unity nawa ne a kaza nawa ne a guri kaza nawa ne a guri kaza sai yi lissafi takan takan takan takan dabobin kafa guda nawa ne sai sa ya aji za a kamar statistics yake ɗauka zai fidda yanzu kuɗin ka kai kaza zakar ta kuɗi kaza ce ta zinare kaza ce ta naira kaza ce ta naira sai ka ofis sai ya aji sa'i kuma sai ya fita shi kuma sai ya karɓo an yi buga lissafi an ce abin da za ka ba mu na zakka naira miliyan takwas da dubu ɗari hudu da arba'in da nawa kawo ta sai kawo transfer za ka yi ko kashi in kashi ne ka zuba abin huna ya ɗoro a jib babu laifi a sa masa jib da 'yan sanda a ce aka ce kudin zakka ne aka ɗauko shi ne ya kamata a wajen ne saboda kudin talakawa ne a ka a aji akwai kuma wanda yake da rekod wannan su ne fakirai waɗannan su ne miskinai waɗannan su ne aka yi ƙara saboda bahi waɗannan su ne wanda muke karɓar musulunta sabbin musulunta akwai tangar duka akwai a aji sai a zauna kuma a yi mitin a ofis to ya ra'ayi sai gaskiya bana dawa ta wuce yadda ake tsammani dubu da ɗari gida ta ce to a kalli ajin mabukata madadin da muna ba su 60% bana mu ba su 80% sayan motoci da waye da gyaran ofis da wane ne a ware masa only 2% shine recurrent ko abinda abinda wa yake da suna governance ko capital ne ko cost of governance sai a rage abin da za a gudanar da ofis ɗin madadin da ana ba su 10% yanzu tun da ana wahala da wane ne sai a ce to da canjin motoci da wannan shekara a ajiye su a tura kuɗin zuwa ajin talakawa saboda a yi maganin ratsaɗin talauci masu musulunta fa ta yada da aka musulunta wani an ba hijari yanzu kemis ɗin ya miƙe wannan ya yi ta to a kyale su haka ake lissafi in an gama to sai abin gidan kowa wani ungu wani ungu wani ungu kuma abu a karɗe wane an karɓi kaza a gurinsa wane an karɓi kaza a gurinsa total kaza ne wane an kai mai kaza wane an kai mai kaza wane an kai mai kaza babu laifi ba tunan asiri ba ne ba don aka yi waɗannan sai ga kamar abin ya fi daɗi sai yasa ta zaga duk inda manzon Allah ya magana zakata yake karɓa ake to amma yanzu dalilin saboda babu shugabanci ko hayyacin ake fidda zakka kaje ta hima ake fidda zakka yadda ka san wai irin kana badawa maruki yana karawa sai ya ce to abinda na zo da shi shine wa ta'kulu min mali aghniyaikum ku karba daga dukiyoyin mawadatanku fatarudduha ala fuqara'ikum sai ku maida wa mabukatan cikin qala shi wannan mai riwaya sai ya ce fa qultu lahu hal min al-ilmi shay'un la ta'lamuhu naji wannan sune rukunan musulunci shika-shikan musulunci manzo Allah a bangaren ilimi akwai ilimin abin da baka sani ba ko komai ka sani amma kan hatan ba suke su'alun inkari ko akwai wasu na cewa Muhammadu bai san gaibu ba to he tambaye manzon Allah manzon Allah ka san komai ko akwai ilimin abin da baka sani ba qala sai sai laqad allama Allahu khairan hakika Allah ya ilmantar da ni abubuwa na alkhairi ma'ana Allah ya bai ilimi da yawa wa inna min al-ilmi ma la ya'lamuhu illa Allah amma akwai ilimin mukan da ba wanda ya san su sai Allah madaukakin sa ummahatul ghaib manya manya a cikin jigo na gaibu shine abu guda biyar da Allah madaukakin sarki ya faɗa shine ma la ya'lamuhu illa Allah yace al-khamsu abubuwan nan guda biyar la ya'lamuhunna illa Allah duk duniya ba wanda ya san su sai Allah madaukakin sarki sai ka masa aya manzo Allah kenan hima ba shaci faɗi yake ba in ya faɗa da hujja ko Allah ya ce ya faɗa ko kuma ya kalli Qur'ani ya faɗa ko ya ciro fahimta daga Qur'ani ya fahimci ya faɗe ta wata ilka gane wata ilba gane ba amma galibin maganganun manzo Allah fahimta ce daga cikin Qur'ani ko abinda Allah madaukakin sarki masa umarni faɗi wa ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sai ce inna Allah indahu ilmu sa'a yace daga cikin ummahatul ghaib yace inna Allah yace tabbati Allah madaukakin sarki inda fa ilmu sa'a a gurin sa ilimin alkiyama yake ran da za ta haɗa alkiyama ba wanda ya sani sai Allah du hasahin bi hasahibi sai ga maka alkiyama ba malamai suka ce alkiyama ko ba gaibu ɗaya bane ba lokacin da za ta haɗa alkiyama din daidai lokacin da za a hura su waye a raye lokacin da za a hura ƴan wuta ne ko ƴan aljanna ne in an mutu ya za a mutu in an yi hura ya za a fara hurowa ta yada a tattara mutane ta yada a musu hisabi ta yada a yi mizani nawa za su tsallake nawa ne ba su tsallake ba ya za a yi akan sirati waye za su higa wuta waye za su higa aljanna su waye wannan yana duk kunshi a ƙarƙashin ilmu sa'a to yana ilimin da ya tattari a wannan akwai wanda zaka ji a kwakwalwarka ya sani da labarin masallacin a sa jaraba duk mai tankaya tankarin da za ta yi alkiyama yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul inna ma ilmuha inda Allah sun dame ka da tambaya kamar kai ne kake da lokacinsa kamar ka san abin da zai faru a kanta ba wanda zai baka labari akan alkiyama sai Allah madaukakin sarki yace to inna inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaytha gaibu na biyu Allah shine yake saukar da ruwa malamai suka ce ilimin saukar ruwa a wajen Allah yake amma forecast dama haka aka kira shi hasahe malamai suka ce ba ilimi bane tajruba ce experience ne kawai dan adam da yake nazartar yanayi idan Allah ya samar da kaza da kaza akwai possibility cikin awanni kaza ruwa ya zuba wanda suka ce ba experience dan adam ya gano haka wannan abin suka ce ba a kiransa ilimi amma hi ilimin Allah akan ruwan sama ba iri bane na dan adam yanzu idan aka yi ruwa ya ce za a yi ruwa gobe sai ba a yi ruwan ba kenan Allah zai aje duk wani sababi na yin ruwa kuma sai ya ƙi ruwa kuma Allah sai ya ƙi ba da sababin ruwan kuma sai ya yi ruwa to kaga yanzu kai ka kalli sababi ne Allah ya ƙi aje sababin kuma sai yi kaga kenan haƙiƙanin lokacin ruwan Allah madaukakin sarki ya sani to idan ka gani kar daidai karfe nawa za a fara mutum ne suka sani muƙaddara yanzu gobe za a yi ruwa aka ce gobe za a yi ruwa wajen karfe goma sha biyu to sha biyu da minti nawa da sakan nawa ruwan zai fara zuba mutum suka sani idan za a yi drop na farko a daidai ina zai dira yana cikin ilimi in mutu ya gaya maka za a yi gobe ka ce to drop na farko daidai ina zai sauka na ƙarhe daidai ina zai dira sannan kowane dogon ruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mala'ika yake tahowa daga sama sai ba haka ake sako ruwan ba kamar ruwanka na wanki kai fa haka ba haka ba ake kowane ruwa da ilimi Allah saukar da shi akwai mala'ikan da zai ruko shi daga sama haka zai taho wannan tsar da kake gari to kowane da mala'ika suke sauka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa aikin mala'ikan ya taho da shi ya ajje shi daidai inda aka ce ya ajje zai ajje shi idan shuka za a wa ruwa da ita mala'ikan zai je ya sa mata idan tsiro zai fito zai fito da tsirar idan za a samu ciyawa in an sa higadin ta haka za a fito da tsiron a yi kaza a kai hi da dabba kaza ta cihi a lo har he an gama wannan abin ba sannan aikin mala'ikan zai kare he kuma ya koma sama yana karkashin wa yunazzilu da gaisa saukar da ruwa sannan wanne ne zai zama to ruwa na albarka wanne ne zai ruwan to ruwa na bala'i falamma ra'awhu aridan mustaqbila awdiyatihi qalu hadha aridun mumtiruna sai Allah ce ban huwa masta'adaltum bihi rihum fiha azabun alim zaka iya ganin hadarin kuce murna ai azaba ce sau nawa ne muka yi murna za a yi ruwan sama duk ta falle kwanuka ta zuba so in an gano za a yi ruwan an gano za ta cire kwanuka an gano da wana da wana za ta ba su kashi an gano wana zai yi jinya a dalilin wannan ruwan wannan ruwan za a yi kwalara a cikinsa wannan yana daga cikin ilimin Allah wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham yace Allah ya san abin da ke cikin mahaifa an ce likita bi sai ya san abin da ke cikin mahaifa ba sai abubuwan sun fara zama na zahiri akwai stage din da ba wanda ya sani sai Allah ran da aka hadu tsakanin miji da mata wannan ruwan da ya fara shiga nawa ya fara shiga sannan siffarwa za a dauka idan ruwan ya hayo sama sannan namiji ne ko mace ce tun ran da za a tatsi ruwan daga ƙirjin mace daga tsatsan namiji Allah ya sani yasa da yawa zaka ga sun gaya maka akwai wanda in ya je wajen matarsa to aihuwa za ta akwai wanda ba sa kwanciya amma duk da zai kwanta to ciki ne za a shekara uku tana kallon sai na kallon ta amma duk da ta yadda za a haɗe yadda za su haɗu to kawai ciki ne to banda Allah wa ya sai tsara wannan wani kuma ga ana masifa ana bala'i ta yaji ta tafi gidansu wata bakwai tana nan rana ya ga zugu zugu zugu he ka je ka karbo ta ai ta dungurin ka ai ta gaya maka komai ka dauko ta a babar furr ka da ka ajita da ne za a samu yanzu Allah ya tsara akwai da a wannan haduwar shi yasa dole da ka je ka karbo ta aka hadin kuma Allah ya ce gashi ba wannan bane za a haife ranar kaza zai yi rayuwa kaza baki ne mai ilimin addini mahaddacin qur'ani mai kaza mai kaza ko mai tarbiya ko wanda zai addabi al'umma duk uba yana sani baya sani da Allah aka aifi yaron ka kalli gohin sa za ka gane gohin kudi ne ko gohin talauci ana ganewa to wa ya'lamu ma fil arhami hadda arzikin yaron Allah ya sani hadda arzikin yarinyar ya sani ya san mazajanta da bai aure saki ce mai hige hige ta higarar ta fito ta duk Allah ya sani da Allah naka je wajen likita ana mai sai ai ko wannan wata falle da yarinya ce za a aure za a haifa za ta yi maza bakwai akwai likitan da ya rubuta wannan kai hifahe ta je gurin da idan an haska haske zai iya ɗaukowa hoton abin da yake ciki in yana zarto wasu titas zai ta eh wannan namiji ne saboda abu kaza da abu kaza da abu kaza na namiji ne abu kaza da abu kaza na mace ne kuma suna faɗa su ce biyu ne kaga ɗaya su ce ɗaya ne kaga biyu su ce mace ce kaga namiji kuma saka ta yasa edd expected day of delivery ko ga ranar da ake tsammanin za a haihu Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa wa ma ta ghidul arhamu wa ma tazda wa kullu shay'in indahu bi miqdar Allah kadai ya san abin da kowace mace ke iya dauka a cikin cikinta da abin da mahaifar ke ragewa da abin da mahaifar ke karawa malamai suka ce abin da mahaifa ke ragewa da abin da mahaifa ke karawa yana da alaka da kuma yawan kwanakin da hauda zai a cikin cikinta da yawa mata ba su sani ba da yawa maza ba su sani ba normal period na mata akwai wanda za ka ga cikin kwana 21 zuwa 23 suke period din su akwai wanda kwana 28 wannan su ne masu yawa akwai masu kwana 33 zuwa kwana 35 so yawan period din ki hau yana da alaka wani lokacin da yawan abin da da zai zauna a cikin ki idan ka samu mace mai period kujin kwana 23 tana gama period din ta wani lokacin da kyar ciki yake gama wata takwas a cikin ta ko wata takwas da kaɗan ga ta haihu irin su ne za ga da ake gulma wane ya aure ta agansu ta haihu kai sai ga mutane to da ni rai haka auren mugu zai yi gulma ko so ita ya danganta da yanayin period din mace normal period 28 days to galibi wannan su ne suke shiga watanni na tara waɗanda suke kwana 33 suna 35 wasu kuma za ka iya cewa suna haura tara ɗin kuma a kowane kila sa Allah na canja waccan din ta yi kaɗan wannan ta yi dogo shi ne ya maka cewa wa ya alamu ma fil arhami Allah shi ne ya san abin da ke cikin mahaifa sau da za a gama halittar yaro ga motsi ga juyi a mahaifa mun gina ya kwanciya sa sai bayan shekara biyar ya kwanci duk abin da ake a gidan yana ji kuma yana kwance uwa ta yi ta fama ta yi ta juyi a rasa yadda za a ita ya shekara biyar cir ya fito an zo ana tattauna ina ji a majalisa ta malik ana so a kididdige ga kwanakin da ya ummata ta wuce in ta kada ba za a karɓa ce a a ita shekara ta biyar a cikin uwata to yanzu kai kace ka saki mata in ta wuce shekara biyar ba za ta karɓa to ga wani ya shekara biyar dan waye to na matsala kenan ko sannan kuma ne yaron ya ga wata hida daga daura aure zuwa a haifi yaron wata hida eh fito sai da Allah ya bayyana ba yau maka yadda waya za ka yi la'ani za ku yi kome za ku yi so duk wa ya alamu ma fil arhami wannan yana cikin ilimin Allah madaukakin sarki duk duna ba ne sai tantance maka wannan matar in ta yi ciki wannan cikin nata bakin sauta hida zai fito wa isa duk duniya gaya maka wannan a wata bakwai zai fito wannan fari ne zai yi tsawo bakin inci kaza zai rayuwa kwana kaza dan wuta ne ko dan aljanna ne wa shaqiyun aw sa'idun وعمله وأجله ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد wani a gaya masa ga iya kamulonin da zai aura yasa da zai samu wani ya gani gahi nan biki daji ba ilimin arabi ba ilimin boko ya tsabar kuɗi ku cuce hi ku cuce hi kuma ya yi kuɗi wala aka wasu ciki duk inda ya ga kasuwa an cuce hi amma iyaka abin da kuka bar masa ba ko gama cutar gaba sai ga kudin ya karu ba da zan wani kuma ga dabarar ga turanci ga digiri wallahi kuma ga talauci wa ya alam mafil arham yasa wani yana magana ma cewa in kana so kai kudi ka daina zurfa karatu gaskiya wallahi wallahi na ga wani profesa ya yi wata maganganu da suka kama kwakwalwata yana cewa galibi karatun da muke ana yin karatu ne don ya matar mana da zukata ta ilimin da muke an daina amfani da shi a duniya ya gama aiki wallahi duk abin da muke karanta a biology physics chemistry duk an gama da shi har wani kwamfutar da muke ta karantawa duk an wuce ta ba ya sa ga duk mutane ana bikin security da suke sawa a cikin wayoyinsu da waye saboda an wuce da samun ba gobe gurin ba wallahi an wuce shi akwai wanda ya gaya mai yace in ka samu kare ba har abada wannan kwatsin ba za ka gyara shi ba wallahi wannan za ka gyara dan an dana haikara ɗaya fa za ka yi shi a 2023 in ka faɗi 2024 za ka gyara wani kwas za a baka sabo wannan ɗin ya gama aiki har an kawo wani sabo mukul akwai jami'a da za ka je tun shekara 60 ita ta hada ɗin professor tun yana gane har yin hayar yana mata haka wadda Allah wuce wannan da safa yanzu ana magana cewa artificial intelligence ake magana kai kana kokari kana ga tsakalarka 2 times 2 4 2 times 3 an wuce wannan guri so ka tafi da zamaninka wa ya alamu ma fil arhami to duk wannan abubuwan da zamani zai zo da su waye za su ba da gudunmawa wane ne canjin duk yana cikin ilimin da Allah madaukakin sarki ya sani da haka dan an sa na'ura an gano cewa namiji ne za a yi fura na kaza duk yayi daidai wannan ya saba da ilimin da Allah madaukakin sarki ya sani wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu bada ba wata rai da ta san ita a karan kanta mube me za ta samu me za ta aikata ba da sanar abin da wata ran za ta samu ko ta aikata ma za ta kasibu gada yana daga cikin mukaman da za mu samu matsayin da za mu rike jarabawar mu ta rayuwa abin da yake tsautsayi abin da yake sa'a abin da yake kaza duk akwai shi waye da zama shugaban kasa waye kaza inda yan takara sun sani saboda Allah sake kashe biliyoyin kudin su wani ya kashe kudi a PDP wani ya kashe a APC wani ya kashe a NPP wani ya kashe a LP banda yan masu jirajiran jam'iyyu kuma kowa tunani yake fa samu zai inda na tabbatar ba zan samu ba na sha wahala in wani ya tabbatar yana ne da gangan wani fa da gaske yake so yana daga cikin wa mata dare nafsun ma za ta fi gada wani ya yi magana yake cewa duk kusan kiristocin najeriya masu prophecies din wannan duka yadda aka karyata su a bana wani ba zai yi gaban kasa ba in ya ci gaban kasa ma ba za a rantsar da shi ba wanda ya faɗa din ya ci an rantsar da shi wani zai ce ai labour party shi zai ci an yi kaza ya gani an nuna masa to labour party bai ci ba wani zai ce articulate atiku ne ya yi kaza ya yi kaza atikun bai ci ba wani duka kusan hida aka karyata su wanda ya kama hida ya hida kawo manyan yan takara tunubu zai ce amma an an yi kaza an yi kaza kawai kamar yana mutane hankali duk yana daga ciki kawai ka yadda me zai faru gobe me zai iya yiwa sai Allah madaukakin sarki in ba ka ba ka ba mutum biro da takarda ka ba mutum uku ka ce da safa mu rayuwar ɗannan a gobe wallahi babu wanda kai kanka ma ba kabiru da take da rubuta a kanka gobe dai karfe nawa zaka falka sai ta alam ba kana sai ta yi ba 4 o'clock idan ka sai ta 4 o'clock ba mamaki wani lokacin sai yayi alam din ya kare ba ka tashi ba ba ka sai ta haifo ba to inda yana buga zaka ta haika ce to zan ta haika karfe wani kuma lokacin ya ga kafin alam din ya buga haika tashi wani kuma ya kare baka tahi ba to kai a karan kanka ka kasa lissafa aikin ka na gobe na zaka lissafa na wani idan ka tahi yanzu a tishawa zaka fara yi kenan ko hamma zaka fara yi ko salati zaka fara yi ba ma ke kana falka ka kai ga mun gobe to da me zaka fara da atiha zaka fara ko da hamma ko da salati me ka zaka yi hannun dama ne zai fara miƙa ko na hagu in zaka sako kafar dama ce ko ta hagu da takalmi zaka fito ko ba takalmi ana ruwa ko ba a ruwa da haske ko ba haske da duhu ko ba duhu tsera zai tsorata ka ko ba zai tsorata ka ba ana cikin wata dare nafsin ma za ta kasi gada wannan fa akan ka kai kadai aka wa gajiyar da kai to Allah madaukakin sarki duka wani mai lumfashi an lissafa masa gobansa tana nan a lissafa Allah madaukakin sarki sai ilimin wallahi ba irin naka bane ba wa ma tadri nafsun ma za ta kasi gada wa ma tadri nafsun da ayi arzan ta manzo Allah ya faɗa cikin abin da ban sani ba har ina wata rai za ta mutu yace ban taɓa sani ba da haka duk yadda dan adam ke wayo wala bai sai zaɓa wa kansa inda zai mutu ba inda dan adam yana iya zaɓa wa kansa inda zai mutu da wata mutuwar ba za a yi ta ba daga cikin mutuwar da aka yi wanda suke bada mamaki ba za ga mota ta cika a tahaya wani ga mala'ika ko ruhi a gude a zo da shi a babur burrin sai da Allah mala'ika hakuri ina da wani uzuri ne za mu yi mutum kaza na makara dan taimaka mun ta sai ka kara masa da kuɗi ma na jira saboda kai ne cikon nasarar da za su mutu ihe ta hiye ka hau kujerar kwaɗam yake da sai a ƙone ku shi wancan da guntun lokacinsa kai ko mala'ika he da ya kawo ka hauka isa da mala'ika ibrahim yake bada a nan gurin an tura mala'ika mutuwa da zai ɗauko ran mutum ko yana ba fada a nan musulma da ga mutum yake ta kallon sa yake ikon allah an ce mun je birnin sin ko australia ɗauko mutum yanzu ga hai anan ina ganin mala'ika mutu ake kura masa ido kai wannan hine ko ba hi bane ba to ka san kallo yau haikajin ka sare da ya gama uzurinsa zai fita sai ga yasa annabi Sulaiman da waye annabi mutumin da tsaibu mai tambaya wannan mutum da ne waye sai bai fara sai na ga ya kura min ido sai wannan din sai wannan mala'ikan mutuwa ne aka ba ganin tambaya kenan da hiru yake da hiru yake da da da ya huta ko eh tambaya da mala'ikan mutuwa ne yace wallahi hanna juna sare ma yace me za a yi sai kawai ce maka a kai ni guri kaza sa aljini ya kai da kai ni guri kaza duk yana da su wanda ake ɗauko gado cikin kiftare da bismillah me ya ɗaukar mutum aka ɗauke shi aka kashe gurin tsas aka ajiye shi mala'ika ya je hima an kawo shi kawai ya tilra amma ta dari nafsun bi ayi ardin ta mutu a hanyar ta da ya sake da aka ce ta fara annabi sulaiman sai ce me hada ka da saurayin da na ga kai ta kallo a nan majalisar kuma har ya tambaye ni akan kai ta ai an bani da sunansa da hotonsa ga kuma gunda zan dauke he na ganshi a gaban ka hin abin yaban mamaki shine nake ta masa kallo hi ne ko ba hi bane ba su kuma ka'idar su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun inda ne aka aika shi dako ga hi description duka hi ne me zan bata lokaci kana hudar da ni kawai in shile zan yi karasa hira ta in koma to amma mala'iku ba haka suke ba inda aka ga masa anan din za a sai ce amma abun mamaki shi wancan din na dauko ran nasa gahi sai ta daga nan yasa aka kai mala'ika aka sa aljani ya kai guri yace to na dauko to yanzu banda Allah wa isa ya haka wani ya ga asibiti za a kai sai hekara goma yana kwance a gadon asibiti sai ran da ya samu sauki ya dawo gida ana murna yana kwance a gadon sa a gida kuma hei wani kuma hei wata uku yana jinya a gida sai an dauka an kai asibitin kuma hei wani kuma sai an dauka a motar kafin a karasa kenan la ilaha illallah ta azalillah daidai lokacin da motar take zuwa daidai gurbi kaza a nan za a ɗauke ran shi banda Allah ba da isan wannan to kaga wannan description da analysis na waɗannan abubuwa ba wanda isa ya yi maka sai Allah maɗaukaki ya sa manzo Allah ya ce banda ni a cikin waɗannan ilimin muka waɗannan sune ummahatul ghaib akwai sauran abubuwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya bar kansa da shi alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulih bukatun shi yake masanin gaibu ne ba wanda yake iya gano gaibu na Allah madaukakin sarki sai wanda shi Allah ya amince masa cikin manzanni ya ce masa za a yi kaza da kaza da kaza da kaza to ni ne gaibin da annabi zai sani amma kafin a gaya masa har annaba ba su sani har mala'iku ba su sani ba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin wannan assalamu alaikum Allah ya kara ma da lafiya da tsawon rai amin malam tambaya ta ita ce menene hukuncin auren da aka daura shi akan sadaki kasa da hukuncin shari'ar malikiya kamar naira dubu talatin allah mai da dokta gida lafiya aure ya insha allahu ta'ala ba dole bane aure sai ya kai dubu hamsin da yan ɗorika a nan gurin in dai an samu aure an ba da wani abu wanda yake yana da kima yana da daraja amarya ta amince an goya amince aka ɗaura aure akan sa yayi amma abu sa kiyasi na malikiya shine kada yi kasa da rubu'u dinari rubu'u dinari kuma shine kiyasan ta zabe kasa da dubu hamsin a yanzu ba to amma yanzu idan an zo an yadda an ba da aure za a daura aka zo kuɗi bai cika ba an gota dubu talatin yarinya ka shekara bakwai a gida ba wanda ya san sana ya ka bari an ci ko a hirin in kana da hankali eh in kace aje a ci ko a hirin mala baka da hankali ta karbe kawai ka raka ta da addu'a in ta je gida ka bata in zaka cika ka cika in ba a cika ba ya isa eh shi abin da ake so in san samu ne kada sadakin yayi kasa da haka in ya wuce haka kuma babu laifi na sha faɗa sadakun kuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu a baya kasa da miliyan biyar haka nake tsammani sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so mace tana da kima tana da daraja in kana da miliyan biyar ka bada babu laifi abinda malamai suke fada a kansa bid'a da abubuwan da suka saba wa addini wannan yanka kek din wannan sa shege rigar wannan wannan raye-raye a kwaɓa wannan fulawar da take hana sallah a zahar la'asar magariba isha'i waɗansu su ne abubuwan da ba a so rawa anko higa ta batsa waɗansu su ne abubuwan da ake fada da su amma allah hore maka miliyan 700 kace za ka aure yarinya a miliyan 10 mai a ciki ka ba ubanta miliyan 1 baba kai kaɗan haɗa da wannan ka ba wata miliyan ɗaya saboda ka ta tada ma fitina ka ba yarinya miliyan biyar ba mu problem ka duba masu tsawon baki a gidajensu ka bi su da dubu ɗari ɗari akwai mutanen da la'ayin baka gan su ba fa ba su barka ka zauna lafiya ba so wala duk in ka gano da su babu laifi ana ba su dan a zauna lafiya ka bi su da dubu ɗari ɗari in an kwana biyu ta kaga ka ta fara daddage kara masa ahirin in suka fara jin kunyar ka suna sadda kai hikin sai a ci gaba da zama kuma lafiya kan babu laifi ai aure da sadaki mai kima da daraja inda akwai in babu abinda Allah madaukakin sarki ya hore a karba wani ya noma kankanansa ya kai kasuwa ta ki karba ya cika tirela ko ya cika amalange uku sai ba da wannan kankanar ka baka ita kenan a bada in ta je gida ko gana kuke sai mata mai kankana aure yayi babu ne duk abin da yake da kima da daraja aka amince a kansa shikenan yayi a daina tsanantawa don haka aure a bisa ƙasa da abin da malikiya ta faɗa aure yayi tunda ai wasu mazhabobin sun faɗi ƙasa da abin da malikiya ta faɗa manzo Allah ya faɗi ƙasa da abin da malikiya ta faɗa tunda ya ga wa iltamis wa da khataman min hadith kaje ka nemo mana zobe ko da na karfe ne sannan ko zoben azurfa ne abin kai dubu talatin ba ana da dubu biyar da na dubu shida na da dubu bakwai na shi a faɗa waɗannan samarin da kuke kallon su zangama zangaman nan inda kuna ba su aure fa duk yanzu na hira wala duk sun daina yin ta Allah a samu gida ko na kara ne a zuma masa bai baya eh a samu kaure a tanka kawai a kai ta in ya kono fuqara yughnihimullahu min fadlihi yanzu kuna musu kallon fakirai ne nan a hankali Allah madaukakin sarki zai wadata su na ga malamin da ya ce wallahi tallahi da aka yi aurensa na fari amaryarsa ya ce a irin wannan bukkar ya sace ya ce amma yanzu Allah ya mai arzikin da in ya ce duk shekara ya ta yi aikin hajji sai ta yi malam burundu haka ya fara ya ce amaryarsa a bukka aka sata amma yanzu muloniya ne duk inda muloniya an su sunan muloniya muloniya kuma da gara wani mutum kai ka tabbatar ba mai cin haram bane ba in ka ga da yake da nutsuwa da dattaku da yadda yake kwadaitarwa a yi abubuwan arziki wala da ganin sannan mutumin kyakkyawan zato ba mai cin kudin al'umma ba ne ba wala ba mai cin kudin haramun ba ne ba amma yanzu kaga Allah ya masa arzikin da ba a tsammani yasa Allah ya ce in kuna musu kallon fakirai ne Allah zai azurta su ni kyakkyawa satar an sama da nake kallo in zaka ba wa danka ko ka duba mai fafutuka amma da ya gama kuɗi shi fa ba ma ke kawai kasa za su fara yi ya cinye nasa yi kafin ta zo ta amma an kasa mai fafutuka dama hai a haɗu da yawa za ka ji amara ya uwar gida tana faɗa hai da muka gama hain wahala da haɗi ya zo za a mun amarya a hai kenan galibi lokacin da ake auren fare ba a cikin daula ake yin sa ba a fafutuka ake yi to samu wani tsayayyen namiji mai fafutuka ka bani watan wata za ka ji ana cewa alhazawan garin hi ne shugabansu don dai ka duba ɗaya ka gaba matacciyar zuciya gare shi bane ba mai bacci bane ba kasalalle bane ba shashasha bane ba ka ba shi kyau in arziki ne za a samu a gaba Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin karatun lahadi wanda za a fara a fadar mai martaba sarki an yake insha Allah wannan ladin za a fara kuma wannan littafin da yake gaba na insha Allah ne za a tashi ad-durusul muhimma li'ammatil umma wasu muhimman darussa dan gama garin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan darussa ne da basu taka kara sun karya su ba amma kyakkyawan zato ne duk wanda ya fahimce su ya kiyaye su iyaka kadai wannan kusan ya ihe shi guzurin rayuwar shi kuma ba duka littafin bane mafahi ad-durusul muhimma din wannan an kara masa wasu littafai ne a ciki wata kil mu bi su wata kil mu bi su ba amma dai mu abinda muke da bukata ad-durusul muhimma li'ammatil umma wa sifatu salatin nabi akwai sifatu sala a cikin shi dan wannan muktasar din wa ilaha fatawa muhimma ta ta'allaqu bis sala littafi uku ne a cikin wannan dan karamin littafin to mu iyaka dan karamin na farko shine wanda muka sai littafin saboda shi kuma yan uwa sun samar da kusan kwafi 210 an faɗi kuma guraren da za a samu littafin ina ji hannun malam abdurrashid da hannun malam abba usman ayuba abba tina za a samu littattafan a hannunsu insha Allah wannan ladin kuma da izinin Allah madaukakin sarki za mu fara abinda muka yi alkawari na sawa abinda ya shafi littafin kasuwanci da wai mun tattauna da yan uwa akwai malam sani akwai malam abba albani wata kil za mu tsatsakuro daga wasu abubuwa wata kil mu fidda littafi na majalisin daidai da abinda muke da bukata da daidai musamman karatun mu sai zaman to kafin mu kare wannan in Allah ya kaddara wancan yayi din ya kammalu za mu buga shi ya zama to littafin mu ne na majalisin mu ko mu karanta a majalisin mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace amin amin malamin
ainihin na kamar an yi da